العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratu al-mutaffifin sati da ya gabata mun karanta wato aya ta wato 22 insha Allahu yau za mu sake nana ta ta 22 din muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin yau muna goma ga watan rajab goma ga watan bakwai shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta 2025 ya gwada kenan ramadan ya kusa tunda har mun zo rajab muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي إن الأبرار لفي نعيم lallai kubutattu ma'ana mutanen kwarai wato lafi na'im lallai suna cikin ni'ima alal ara'iki yanzurun Allah tabaraka wa ta'ala yace alal ara'iki yanzuruna suna kan gadaje yanzuruna suna kallo ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Allah tabaraka wa ta'ala yace zaka fahimci nadratan na'im fi wujuhihim zaka fahimci kyalli da haske na ni'ima a fuskokinsu yusqawna min rahiqin maktum ana shayar da su daga wata tacacciyar giya wacce take a rufe kitamuhu miskun wanda ƙarshen wannan giya ɗin misk wato almiski ne Allahu tabaraka wa ta'ala ce irin wannan jin daɗi da wannan ni'ima wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wa fi dhalika a cikin ƙoƙarin neman haka ne irin wannan ni'ima ya zamto kai ma fuskarka tana haske tana sheƙi na alamar ni'ima gobe kiyama falyata nafasul mutanafisun to masu rigaye masu gasa ya kamata su yi gasa din Allah tabaaraka wata'ala yace innal abrara lafi na'im dama yi magana akan cewar su kafirai wato littafin su yana can kasan kasa su kuma al-abrar littafin su yana can saman sama kamar da muka ji wato a tafsirin da ya gabata na ayoyin da suka gabata sai Allah ta'ala ya ce innal abrara lafi na'im lalle al abrar abrar jam'i ne na kalmar barrun bar mai biyayya ga Allah tabaaraka wata'ala guda daya al abrar jam'in su lafi na'im fi din nan wato shine ism harful jarri din wato suna ciki la litaukid ne ma'ana lalle suna cikin ni'ima lalle su al'abrar lafi na'imin lalle suna cikin ni'ima ta Allahu tabaraka wa ta'ala gobe alkiyama alal ara'iki yanzurun suna kan al'ara'ik wato suna kan gadaje ina ka ce ara'ik shi kuma jam'in kalmar arika ne mufradinsa tilo ɗinsa ana ce masa arika al'arikatu shi ne kamar a yi gado ko a yi wani abu wanda yake da tudu ya bar ƙasa wanda ɗan adam zai hau ya zauna saboda jin daɗi ko ya kwanta saboda jin daɗi sara'ir kenan to ita arika wani lokaci larabawa suna yi ya yi tudu fiye ma da gado haka ya zama kana sama kana kallon wato abin da ke ƙasa saboda jin daɗi a ce yana kan arikarsa mana yana kan gadon mulki ko gadon cewa nan gurin kayansa ne ba za ka ga laraba yawanci suna da wato sha'awar gadaje sosai wasu na yin arika wasu sarir mana kamar arika ɗin tana da ɗan bambanci kaɗan da gado amma dai dukkaninsu gadaje ne sai dai yawanci suna yin su da ɗan tudu haka waɗansu nasu ɗin kamar irin kasashen sudan dama sun sun fi kowa ma yawan gado su ko, ko majalisar mutane ce matasa ana yawan zama a guri to za ka samu akwai gadaje a guri a waje haka za ka samu gadaje a cikin gidaje za ka gada gadaje idan ka je gida ziyara ko wannan mata ta shiga gidan makwabciyarta za ta samu gado a tsakar gida gado a baranda gadaje a cikin ɗaki kusan ɗaiɗe za ka sami gidan da kamar irin unguwanni haka a ce gidan da babu gado takwas shida goma a tsakar gida a jere kullum da safa za a share gida a jera gadaje a samu su katifa a samu su abin shimfiɗa a tsakar gida ko a fili haka daga an yi bako ya zauna a bakin gado ana hira idan ya ji ya gaji ya yi rikin gini na kwance shi ma wanda ya zo gurin nasan shi ma aka zo masan shi ma ya kwanta suna kwance suna hira ko yana kan gado abin zai baka mamaki kwarai da gaske in baka saba ba in ka saba kuma kana zuwa in baka nan ma sai ka juya haka ba daɗi saboda jin daɗi kawai mutum yana zaune a bakin gado an kawo ɗan teburi an ajiye shayi a jima kaɗan a sake ɗan kawo ɗan ajiye shayi na tashi in ka sha kaɗan kwanta haka a jima kwanta idan ka zo mutum bakunta ka daɗe kana shira a zaune da Allah kwantawa ne ka kwanta tun ɗaza kana zauna ka za ka gaji ka ɗan kwanta mana wuce gaba da muhadasa ɗin kana kwance da mutum ya kwanta ana ta hira da shi yana kwance to yana daga cikin su wato ababen gurin larabawa shine wato gadaji ka samu makanike a garejinsa da gadajensa biyu sauransu haka in ya ɗan taɓa aiki zai kwanta saboda wato jin daɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su ‘yan aljanna ɗin su al'abrar suna cikin ni'ima kuma alal ara'iki suna kan gadaje yanzu runa suna kallo me suke kallo malamai sun yi maganganu mabambanta dangane da me suke kallo wasu ka ce yanzu runa suna kallon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su na jin daɗi suna kallon faɗin gidansu a ce mai gida zo wani ƙofar gida yana kallon daga can zuwa can nasa ne waɗannan bishiyoyin nasa ne to fa wannan ya san zai mutu ba su amma na aljanna fa ya san ba zai mutu ba kaga su suka fi cancantar me mutum ya kalla yana mai sake jin daɗi saboda ya san fa ba ran da za a ce an fi da shi daga wannan gidan babu amma na duniya ya tabbatar akwai ran da zai fita ya bar gidan nan ya tafi cikin kabari to saboda kawai suke cewa yanzu runa suna kallon irin ni'imar da Allah ta'ala ya tanar da musu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za ka iya tafiya tsawon wata guda a cikin wato a gidan mutum ɗaya a cikin aljanna saboda faɗin gidan kawai na wata hangan kaga kenan gidan wato ɗan adam yana da wuyalwa ƙwarai da gaske duwan ɗan aljanna da ya shiga gidan aljanna to gidansa mai yalwa ne ba mai kunci ba ne ba amma yawanci za ku ji wani hadisi da ake karantawa hadisi ne makazo mawdu'i haka malamai suke cewa hadith mawdu' na cewa mala'ika jibril ya yi tafiya tun wato ya yi shekara shekara na ke cewa kome ya eh? shekara 500 yana tafiya yana tafiya ya gaji sai ya tsaya sai ga tsohuwa ya ce da ita yana fa ƙoƙarin zuwa ƙarshen aljanna ne ta ce ai tun da ka fara tafiya har yanzu a gidan mutum ɗaya kake wannan shekara 500 din fa to wannan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na ƙarya hadithun makdhub hadithun mawdu' aljanna Allah tabaaraka wa ta'ala ya siffata mana ita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين حياك Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi aiki na kwarai kowa yayi kokarin yin aiki mai kyau zuwa ga wato ah, samun rahamar ubangijinku da kuma aljanna wacce take arduha fadinta shine as-samawati wal ard kamar fadin sammai da kuma kasai gaba daya wannan shine girman aljanna to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril daga Allah ta'ala ya aiko shi kan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin sama ɗaya zuwa ɗaya saman kowace sama tafiyar shekara 500 ba fa tafiyar mala'ika ba fatan gani kaurin sama ita ma thickness ɗin tafiyar shekara 500 amma fa ba tafiyar mala'ika ba saboda idan tafiyar mala'ika ne alƙur'ani an saukar da shi sau nawa a shekara nawa ashirin da da uku ko da uku ko da biyu shi- da- da uku dai ko za mu ce amma idan aka ce gashi Allah ta'ala ya ce faɗin aljanna sammai da ƙasai idan wancan abin da gaske ne magana da ake faɗa cewa shek- tafiyar shekara 500 ko 100 kaza to jibril su ne ya kawo hayi adadin yana da yawa to kuma ya kawo s- da yawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da daga aiko shi so daya har manzo Allah ba duniya ba bai iso wata kunna kenan bai ma yi rabin zuwa bai ma yi kwata din zuwa ba kenan ai kaga a hankalce ma idan kai muqaranan sa da ayar alqur'ani za ga ma hadis makdhub to saboda ka aljanna dai tana da yalwa wasu ke cewa alal ara'iki yanzurun suna kan gadaje suna kallon ni'imar da Allah ta'ala ya musu suna kallon bishiyoyin da Allah ta'ala ya ba su a gidan aljanna gidaje ɗakuna rumfuna na shan shayi na wato shan kayan daɗi da giya da madara da menene wato giya irin ta aljanna ba giya ta ta duniya mai abin nan ba saboda haka wasu kuma suke cewa alal ara'iki yanzurun suna kan gadaje suna kallo wasu ke cewa a suna kallon abokan gabansu daga cikin kafirai a gidan duniya yadda Allah ta'ala yake azabtar da su an samu asar daga magabata cewa daga aljanna akwai wani kamar window ko wata kofa idan dan aljanna yana so ya gano wato yaya ake azabtar da dan wuta sai ya nemi a bude masa sai ya ga gawa na can ana gana masa azaba saboda haka alal ara'i- alal ara'iki yanzurun suna kan gadaje suna wasu kace suna kallon yan wuta ana azabtar da su ina fata an gani wato duka wannan yana gwada me su suna cikin ni'imar Allah tabaaraka wa ta'ala gashi ma su suna kan gada suna kallo Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ta'rifu fi wujuhihim kana fahimta zaka ga a fuskokinsu nadaratan na'im wato haske na ainihin wato ni'ima an nadara shine haske a fuska wato jin daɗi alamun jin daɗi a fuskar mutum shine nadara idan kuma jin daɗi a cikin zuci ne sai a ce da shi as-surur as-surur fil qalbi wan nadaratu fil wajhi in aka ce surur wannan a fuska kenan an nadara kuma wato a fuska a a fuska kenan as-surur kuma a cikin zuci na mata an gane idan ɗan adam yana cikin walwala a duniya ma za ka ga yanayinsa kawai yana cikin walwala a fuskarsa kawai idan yana jin daɗi a rayuwarsa baka taɓa ganinsa ba kana ganinsa za ga a wannan akwai alamun jin daɗi tattare da shi wani akwai alamun fama tattare da shi allah ta'ala kare ko tun a duniya akan gane yanayin wato wannan kuma ba shine mizani fa na haihuwa gobe kiyama ba amma ana ganin alamar jin daɗi da kuma akasinsa a fuskar ɗan adam a gidan duniya to haka nan a gidan aljanna waɗansu fuskokin sun ji daɗi a duniya ana ganin su za a ce sun ji daɗi wato suna cikin jin daɗi a gidan duniya amma amma gobe alƙiyama kana ganin su ka san suna cikin tsanani da tashin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu waɗansu fuskokin kuma a gidan duniya kana ganin su kasan a jikace suke suna jin jiki amma gobe alkiyama su ne suke jin daɗi ana tashin alkiyama allahu tabaraka wa ta'ala ya ce yinin da za ka ga waɗansu taswadu wujuhun yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun
وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون طيب وأما نسودت وجوههم ففي النار هم فيها خالدون نعم وأما الذين سودت وجوههم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda fuskokinsu suka ranar alkiyama za a ga waɗansu fuskokin fari wasu fuskokin baƙaƙe waɗanda fuskokinsu suka yi fari salɗin nan su ne muminai wanda suka yi baƙin ƙirin su ne wato kafirai abdullahi ɗan abbas yake cewa faɗin Allah ta'ala yau mu tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yake cewa yinin da fuskokin ahalin sunna za su yi haske su yi fari fuskokin yan bidi'a kuma su yi duhu su yi baƙi الله تبارك وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم الله تبارك وتعالى يسقون أنا شاير دسو ما نذا أشاير دسو قباء القيامة من رحيق دقوة تاتشير واتو جيا جيا إرنت الجنة إرنت دنيا مي سامي مي والي مي kawar da hankali ba wacce shi ma mai sha sai ya turbi ne saboda rashin jin daɗin abin da yake sha ba a'a wannan ta aljanna ce mai daɗin gaske maktum wacce take a rufe mana maktum an mata wato wani murfi tana da wani sil da aka yi silin bakin da ba ta buɗe shi ba wato wannan kuma shine mai karamci kenan idan ka yi baƙo sai ka saya masa ruwa irin bottle water kagan za ka buɗe masa in za ka ba shi za ka ajiye ne wato ba ta buɗe shi wannan ruwan sai in za ka buɗe sai a gabansa ka gwada masa wannan ruwan fa ba wanda ya taɓa amfani da wannan roba sai kai yanzu a buɗe shi wannan leman kai ne farkon wanda za ka yi amfani da shi yanzu a buɗe shi sau da ka ‘yan aljanna a gidan aljanna allahu tabaraka wa ta'ala ce zai shayar da su yusuf ƙauna min rahikin maktum za a shayar da su daga wata tatacciyar giya rahik ta ce giya amma fara sal an tace ta maktum wacce take a rufe ba a ta buɗe ta ba Allah tabaraka wa ta'ala ce khitamuhu wato ƙarshen wannan giya ɗin idan suka sha gindigindin kwanan ko kofin ko mazaunin miskun wato misk ne duk wani abin sha za ka ga ƙarshensa galibi ƙarshen za ka game ƙasa haka idan ka zo ƙarshe-ƙarshe in ka zo nono a duniya kana sha in ka duba ƙarshe za ka ɗan ƙasa haka ɗan haka to irin wannan shi ne khitam ɗin to abinda za su sha na wannan farar giya ta ciya su ‘yan aljanna allahu tabaraka wa ta'ala ya ce miskun wato wani ƙamshi ne mai daɗi to misk an sani cewa miski turare ne ko? to idan aka ce ga wani abin sha an zuba masa turare a gidan duniya abin burgewa ne? ba abin burgewa ba ne ba a ce ga ruwa ko ga lemo ko ga wani juice ga wani asir amma yana kamshin turare ai ba ba zai burge ka wani a gidan duniya ne wane ga wani kunun zaki ga wani juice barin dan tsiya maka turare kaɗan shakali ka ji a ta aka ɓata abin kuma amma gidan aljanna malamai suke cewa saboda yanayi ba irin na duniya ba ne idan yana ƙanshin almiski ɗin shi ne abin jin daɗi wasu suke cewa a'a khitamuhu miskun ƙarshensa almisk ana nufin yana da kyakkyawan ƙarshe da babu ƙasa a ciki ba ana nufin adashin ƙamshin almiskin ba ne wasu kuma suke cewa a ƙanshin almiskin ne amma saboda yanayin ne ba irin na duniya ba shine jin daɗi saboda a duniya in aka sa turare a cikin abin sha ba jin daɗi ba ne amma cikin aljanna kuma wato jin daɗi ne ina bata an gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fi zalika a cikin haka ne cikin neman irin wannan ni'ima falyatanafasil mutanafisuna masu wato gasa ya kamata su yi gasa masu kwaɗayin samun wani alkhairi ya kamata su yi kwaɗayin samun irin wannan alkhairi ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce limithli hadha falyamal amilu لمثل هذا فليعمل العاملون hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce irin wannan ni'imar fa a cikin ta ne ya kamata masu aiki su yi aiki idan kana son samun ni'ima to a irin wannan ya kamata ka yi gasa ka dage sosai domin samun ni'imar aljanna duk wani abu da za ka yi gasa don samunsa na duniya wannan wani abu ne wanda dantanin zai tafi ko ka tafi ka bar shi kaga kenan wanda ya cancanci ka masa wannan gasar shine me na lahira mutane suna fita ana sanyi su je su yi sallah cikin jami'i to kai ma ka ƙudiri niyyar cewar ba za a barka a baya ba kai ma da kai za a fita suna zuwa su koyi ilimin addini kai ma ka ƙudiri niyyar ba za a barka a baya ba irin wannan aikin alkhairi shi ya kamata a yi gasa wane yana zuwa majalisi na ilimin addini yana fahimtar yaya zai yi bauta ga Allahu tabaraka wa ta'ala kai ma ka ga bari a yi rigaye da kai wajen halartar irin waɗannan majalis ɗin domin a nan ne za ka fahimci addinin da annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi to irin waɗannan al'amura domin su ta nan ne Allahu tabaraka wa ta'ala yake yi wa bawa wato rahama tasa ya ba shi gidan aljanna to irin wannan ne ya kamata wato masu gasa ya kamata su yi gasa ɗin nan
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون حياك Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa mizajuhu min tasnim mizajuhu mix ɗinsa abinda aka yi mix ɗin aka gauraya to daga tasnim ne ainan wani idanun ruwa ne a cikin aljanna ya sharabu bihal muqarrabun makusanta muminai mutanen kwarai ya sharabu biha za su sha da wannan wato idan ruwa ta wannan idan ruwan za su sha innan lazina ajaramu lalle waɗanda suka yi kafirci suka yi jarima suka aikata laifi kanu minan ladina amanu ya sun kasance suna yin dariya ga waɗanda suka yi imani Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa mizajuhu min tasnim wato mizaj gaurayensa a ce an yi me ake zuwa su ɗan wani abu a ce aikunin aya a ɗauko wani ɗan flavor a ɗan ɗaga a ciki ko a jika zoɓo rodo a ɗan ɗaga wani flavor mai nakaha daban-daban mai flavor na a ce ko na kwakwa ko na banana ko menene apple haka dai a ɗaga shi kaɗan kuma ka ji na ƙamshin wannan abin kaga an yi me an yi mixin ɗinsa kenan mizaj kenan to su za su sha ne wa- mizajuhu min tasnim za su sha abin da za a gauraya musu ɗin shine tasnim wato tasnim ɗin kenan wani nau'i ne na wani ruwa mai wani daɗi da wani ƙanshi za a gauraya wa 'yan aljanna su sha wa mizajuhu min tasnim kaga hudin nan wakilin sunan ainan ɗin ne da ya zo a ɗaya ayar wato sai aka fara faɗar damir kafin a faɗi kamar a baya an faɗi idan ruwan amma ba faɗa ba kawai sai Allah ta'ala balaga irin ta alƙur'ani sai Allah ta'ala ya ce wa mizajuhu min tasnim abin faɗa ke sabbata maka shine mai ainan wannan idan wato wanda ya zo aya ta gaba na mata an gane ma'ana a tarkibi an saba a kawo abu sai a faɗi wakilin sunansa a gaba to wannan wakilin sunan aka fara sai kuma aka faɗa abin a gaba an gane wa mizajuhu min tasnim gaurayen abin da wato ruwan da za su sha min tasnim abin da aka gauraya da shi shine tasnim menene tasnim malamai sun yi maganu da yawa an samu daga wasu daga cikin magabata suke cewa tasnim din nan ba wanda ya san me tasnim sai wanda ya shiga gidan aljanna kawai duk maganganun da ake faɗa a ba san me tasnim ba wasu dai suke cewa tasnim shine wato sanam na ce sanam kuma ana cewa sanamul ba'ir tozar raƙumi ko asnamul bukt mana tozayen raƙuma ko tozayen raƙumi duk abin da zai sako daga sama a ce wannan sanam ne ta sama yake ai wasu haka suka ce wa mizajuhu min tasnim gaurayen da za a ba su ruwan daga sama yake magaurayin suka ce abinda ake nufi na tasnim wasu suka ce a'a kawai wannan yana cikin fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun da Allah ta'ala ya ce rai fa bata san abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye mata gidan aljanna ba na sanyin ido na jin daɗi to tasnimin yana ciki wato abinda mutane ba su san ma me ba kwata-kwata yana nan sai sun shiga aljanna sannan su ganshi domin cikin aljanna akwai ababe da yawa wato ba a ma san su ba Allah ta'ala ka azurta mu da gidan aljanna ababe kuma da yawa an ambaci sunansu amma fa ba irin na duniya bane ba Abdullahi Abbas yake cewa duk abin da kaji an ce kaza a ce akwai ruwa a cikin aljanna akwai madara akwai nono akwai zuma ya ce duk abin da kaji an faɗa fa suna suka haɗa da na duniya amma ba iri ɗaya ba ne ba daɗinsu da ƙamshinsu da kyan ganinsu ba iri ɗaya ba ne akwai dabino akwai inibi na khilin anab duka suna ne kaɗai suka haɗa amma ba iri ɗaya ba ne sai ‘yan aljanna sun shiga aljanna sannan su jiya ya wannan yake ya kuma yake Allah ta'ala ka azurta mu shiga aljanna waɗansu abubuwa kuma idan aka faɗa za ka ga sun fi ƙarfin tunaninka sai ka ta yanzu misali kamar wannan abin da ya gabata cewa khitamuhu misk ƙarshen ruwan shan ƙanshin almisk ya kai to kuma me jin daɗi ɗin saboda ya wuce tunaninka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da imamu turmuzi ya fitar cewa shimfidar gidan aljanna wato kafin da za a shimfida wa 'yan aljanna a ɗaki ko gurin zama ko a baranda ko a rumfa ko ina ne kaurinta ta kai tafiyar shekara ɗari to tudinta kawai yanzu a ce tudin ma kamar tudin ɗaki ne kana kai haka to yaya abin yake saboda abin ne ba irin yanda ka saba ba ne saboda ka za a canza yanayin ne ba irin na duniya ina fata an gani saboda haka tasnim wasu suka ce a'a wannan wani nau'i ne na wani abin sha mai daɗin gaske mai kuma daraja za a raga ɗako shi ana sirka musu da shi Allah ta'ala ya ce ainan wato wani idan ruwa ne ya sharabu biha biha ɗinnan ai minhu ma'ana za su sha daga wannan idan ruwan suwa za su sha muƙarrabun wato makusanta su ne mumine ainan ya sharabu biha al-muƙarrabun wanda suke makusanta Allahu tabaraka wata'ala muminai su za su sha daga wannan kenan abinda aya take nufi wa mizajuhu min tasnimin ainan za a gauraya wa sauran muminai waɗanda ba yabo ba fallasa za a ce ko ba irin ƙololuwa suke wajen kyakkyawan aiki ba kasan aka tashi alƙiyama za ka sami mutane za su shiga aljanna da yawa amma wani aljannarsa ta fita wani saboda wani ya fi wani imani wani ya fi wani aiki wani aljannasa ba irin tawana ba ce wani ba irin tawana ba wani ma musulmi ne wani ma ahalin sunna ne amma wani ya fi shi riko da addini wani ya fi shi kaza saboda kaza a bambanta mutane kamar yadda kofofin shiga aljanna su ma me za a bambanta su daban-daban daban-daban kamar yadda bayani ya gabata a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa inda makaranta a satin da ya gabata cewa aljanna tana da kofofi guda nawa takwas za a kira mutane daga ƙofofi daban-daban idan kana yawan zakka a sadaka za a kira ka ta ƙofar masu yawan sadaka kana yawan nafila ƙofar masu yawan sallah kana yawan azumi ƙofar masu yawan azumi sai na abakar za a kira shi ta kowace ƙofa zaɓi ka shigo ta ko'ina to saboda haka aljanna kamar yadda take da ƙofofi daban-daban haka matsayi matsayi ne mizajihu min tasnim sauran musulmai muminai da suka shiga gidan aljanna za a gauraya musu ruwan sha wannan idan ruwan da tasnim su sha amma wato ruwan da za su sha daga tasnim amma shi fa tasnim din nan wani idan ruwa ne ya sharabu bihal muqarrabun su na kusa da Allah mutanen kwarai sosai su tasnim din za su ta sha kodi shi na mata an gane wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al muqarrabun wa mizajuhu min tasnim abinda za a gabra ruwan shan 'yan aljanna tasnim ne menene tasnim ainan wani idan ruwa ne ya sharabu bihal muqarrabun wanda makusanta muminai na kwarai waliyan Allah annabawa da salihai da shahidai su da wannan ne abin shan su ma gaba da an gane a ci za a ɗebo daga abin da wani zai sha ɗan gaurayawa ne to shi duwannan yake sha gane ko kaga da bambanci kenan a ce ka a ce ai yana jin daɗi in zai sha ruwan shansa yana nan a ɗakinsa sai ɗauko nono sai zuba a ciki ɗanyi farau-farau da nono to wani shi kuma nonon zalla ke sha to kamar haka ne su almuqarrabun tasnim ɗin zalla suke sha su kuma waɗanda suke ba su kai su ba sai a ɗauko tasnim a gauraya a ba su sarƙa sha an gane Allahu tabaraka wata'ala ka sa mu sha daga ina tasnim ɗin kenan ya zama wannan ainan ɗin ya sharabu bihal muqarrabun wannan fa a ainihin firdaus ne domin can firdaus annabi sallallahu alaihi ke cewa idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi ba ku firdaus domin daga can ne minha tufajjiru anharil janna daga can duk wani kogi na aljanna daga firdaus yake can ne anashin depot yanda za a yi pipe na madara ya sauko zuwa gidan dan aljanna daga sama to daga firdaus ne anashin kogin yana can firdaus ita kuma ita ce a sama saboda ka wanda yake firdaus shi komai a nan ne a ce ga inda da wutar lantarki da ruwan da ake baku duk yana gari kaza kai kasan in ka je can garin ba za su kai ku matsalar ruwa ba ba za su kai ku matsalar wutar lantarki ba tunda daga can ake baku ba to firdaus komai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wani kogi na gidan aljanna daga can yake daga firdaus to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a babu gillo babu hasada babu kaza ya ce ku roƙi Allah ya baku nan tun da shi dai a nan yake an gane amma in wani ne ya ce ku roƙi kuma ku shiga dai aljanna kawai amma ba ba irin wannan vip places ba ko daga wannan ai namu ne kai dai inda kada ka shigo ba shi ke nama ina kai ina ka ce sai kayi kaza sai kayi kaza sai ka je can an dama da kai amma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kyakkyawar ɗabi'a ce kuma ku roƙi Allah ya baku nan ɗin inda ni ma zan je sallallahu alaihi wasallam amma ɗan adam sauran gama garin mutane ba haka bane ba ce in shi yana can mai kokari shine me kai ma zo amma kusa da ni ina can kana can mara kokari kuma a kar ma ka shigo haka bane yanzu a ce za a zo a biya kowa dubu ɗari ɗari a nan shaidansa ya shiga zukatan wasu yare ina ma dai dakin taban da wani shi hobi san da wannan mafa ta ma shi ɗan haka yake ya ba to yanzu mutum biyu samu ba bari a ji a kawo su a to da kawo shi haka aika yi komai to wannan gama gabarin mutane kenan haka ake shaidan shi sa idan mutum zai shiga aljanna fa wannan abun kuma sai mutum ya wato ya fada da shaidan shi sa in in aljanna za su yi ga aljanna sai a musu wani sojari a cire wannan gilludin Allah tabaraka wataala ce wa nada'ana ma fi sudurihim min ghillin sai mu cire musu abin da ke cikin irjin su na gillu me gill dan wata tasha ce ta shaidan wata yar muhadda ce karama kamar wata transformer ce haka ta shaidan a kirjin mutane wane tasa tana aiki sosai wane tasa bata aiki sosai wane tasa kamar ta mutu wane kuma very active ko da yaushe tana tana aiki haka za ka mutane haka in mutane su shiga aljanna Allah ta'ala ce sai a cire musu wannan sai su shiga aljanna ikhwanan ala sururin mutaqabilin sai su zamto duk sun zama ƴan uwa kawai suna kan gadaje suna kallon juna kowa na jin daɗi wani kai ma ka shiga alhamdulillah kai ina wani kuwa na sade shi ma ya samu shigowa ba wannan jin cewar karmi yawa da matan gani saboda haka su anishin al-muqarrabun za su sha daga ainin anishin wato tasnim Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina ajramu lalle waɗanda suka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka aikata jarima kanu minal ladhina amanu su kafirai dinnan wato a lokacin ana magana da ainihin kafiran ƙuraishawa kamar irin su aba jahal abdulid bin mugira as bin wa'il da sauransu sai suka zamto kanu minal ladina amanu sun zamto dangane da waɗanda suke muminai kamar irin su ammar irin su khabbab irin su suhaib irin su bilal yadhakuna suna musu dariya saboda suna ganin waɗannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin talakawa suna daga cikin wanda suka yi fama amma suka zauna akan addinin musulunci idan kafirai suka gansu irin su Aba Jahal irin su Mugira sai su rika musu dariya ce ka duba fa yana ta wahala yana ta shan wahala wai kuma yana ganin cewa yana kan addinin gaskiya Allah ta'ala ya ce innal ladina ajramu lalle waɗanda suka yi shirka da Allah ta'ala kanu minal ladina amanu sun zamto dangane da waɗanda suka yi imani yadhakuna suna musu dariya to har a tashi alƙiyama kuma haka kafiri yake zaka samu wani yana yawa me wanda yake mai imani dariya yana ganin kai kamar ma kwaye wai za a yi haka ka zo ka zama wani iri haka kayanka kullum ba za ka sa ƙananan kaya ka zama fitsararre ka zama kaza ka zama kaza ba kana ta da kan kai ma ustazu ne kai ma kaza ne kafirai suna yi wa masu imani dariya hasbunallah ka jifa a media ko wani katon fasto ya fito a media yana cewa musulmai kazamai to wannan ya faɗa ne amma zuciyarsa ta san musulmi ba kazami bane a baki ya faɗa amma zuciyarsa ya sani saboda ko lokacin da aka yi abin nan covid-19 pandemic abin da ya faru ai ana shawar ƙayyar wanke hannu amma musulmi ko an faɗa ko kara faɗa kullum sai wanke hannu sau biyar ko ma an sa doka ko ba doka kullum sai ya wanke sau biyar mafi ƙaranci kenan in ma bai wanka fa kenan sai ya wanke sau biyar saboda zai alwala a ƙarshen abin nan kenan mai tsafta kenan ko idan zai fita ko shi musulmi ne ko ba musulmi ba ka aina dan yi kura ko in za ta fita barin dan yi ɗaya kuskure ma ina za a wanke ne fuska hannu da kafa ko to shi kuma an ba shi dama an faranta masa ma ya yi so biyar sai dai in wata bata warware ba kafin wata amma sai ya yi so biyar haka kenan dirshin tsaftarsa me zai wanke fuskarsa dai zai shafi ruwa goge kurar kansa ko zai wanke hannayensa galibi ko mutane baya wuce daga nan zuwa nan a waje dama to ka wanke so biyar kaga ai akwai tsafta ciki kafarka duk yanda za a zuwa idan sawu dama gurin abu ɗaya ki ko tunda manzo Allah ya hana karka sa tufafi ya rufe shi abu ɗaya ki to sai ka wanke shi so biyar kullum wannan tsafta ta kai tsafta rantana kuma wani zai wanka zai wanka so biyu zai wanka so uku zai yi kaddan shi tsaf tsaf wanda ya karantar da mu tsafta shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na na'aisha aka tambaye ta ya yake yi ta ce ai yana tashi daga bacci zai ɗauki aswaki ya ɗauki kum ya taje kansa fes-fes ko da shi su masa a taje gemunsa a taje ko da shi yawan kum yawan aswaki ya ɗauki tare ya shafa a kansa ya shafa a gemunsa sallallahu alaihi ko da shi kaje yana kamshi yana yawan kum da tsafta ke amma ya ɗebi ƙula ta toye cincin a can kasuwar ta yi abin nan sai ka gaba ka fatan ma Allah saka rahon mota ɗaya da aka mutu aka rufe gilas da matsala larfa siri larfa na? ce ba sa na? hasu da zahar da to da Allah wannan irin ƙare ku nan ba ɗaya ku wajen gemu saboda mutanen masu na cewa kalamai ne da mu
sai kazanta ne? ta kaga wannan mutum bai san ma shi waye ba kenan idan ne kana cewa kai musulmi ne kuma wani ya bar gemu kana cewa kazanta ne kai baka san kanka ba baka san kai waye ba duk wani musulmi ai gemu nasa ne shi in bai bari ba ya laifin rashin bari ne amma kar ya dai magana akai saboda magana akai za ta iya fidda kai daga musulunci duka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ba a ja da shi duk wanda ya ja da wannan zai ya bar addinin musulunci ka'ida kenan duk wanda yake kuma dilmul hidanci mai wato mai ilhad ya da cewa gemu daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam gane ko duk dariƙancin da mutum yake idan zai yi hoton shehin sa zaka shehin sa da da gemu bayanin sa haka a sakali da wata an gane malamai suke cewa kuma duk annabawan Allah ma duk kuma ma da gemu saboda annabi Harun da nan Musa ya dawo ya sami suna bautar ɗan maraƙi sai ce me la ta'khud bi lihiyati bi ra'si wala bi lihiyati ba yace dan Allah karka kama mun gemu na suka ce lalle yana gemu kuma gemu ma me mai tsayi inda ba dogo bane ba zai ce karka kama gemu na ba yace to duk annaba ma haka suke kenan to so da haka illa iyaka da yana da kyau mutum yana da gemu ya rika taje shi mutum ya zamto mai mai tsafta wani zai ce to ai su ma yanzu wanda ba musulmai ba ma suna barin gemu a to ai kai naka kana yi ne saboda ibada ne ba ruwanka da sun bari ka ce bari ku abin a'a annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo madina ya samu yahudawan madina kusan kowa ma yana da gemu sai yake cewa khaliful yahuda ku saba yahudawa su za su bar gemu kuma su bar gashin baki ya zama idan ka ga hoton wannan philosopher din su aristotle su ya za ga gashin bakinsa tim kuma gemun sama haka in aka irin hoton irin waɗannan abinan philosophers din saboda su yahudi ne gashin bakinsa da tudu haka gemunsa marim haka to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku saba musu ko ku rage gashin bakin ya kasa kasa gemu kuma yi kaga ba irin nasu ba kenan bayan haka kuma in kuka zo aski kan kuma ku sai sai karku kalkal haka kuma ga gemun ku haka wannan bai kamata ba mutum yayi malu haka kalkal gan kansa yana kyalli kuma gemun sarim kamata rage gashin kanka ya zama da ɗan gashi-gashi kuma gage mu haka ake na mata an gane a aikin hajji ne kawai ake bukatar mutum yi maluba ba mutane suna gan kamar yin tankwala shi ne salihanci da shi ne ainihin askin tsofaffi a ka yi koyon wanda yake ba musulmi ba wajen tara su malum wannan haramun ne amma karka yi kalkal irin yadda arnaki suke na mata an fahimta za ga waɗansu suna yi mutum ya yi malu saboda kwaikwayon waɗansu mawaƙa daga cikin wanda suke ba musulmai ba da wasu su yi suna kwaikwayon irin su yi mawaƙa irin na turawa irin su snog doggy wasu kuma su yi suna kwaikwayon waɗansu daga cikin yahudawan wasu yarbawa a lega za ga waɗansu su yi sa malin kansa ya ƙalƙale kuma ga gemu za ga yansu yawanci suna wannan abu sai mutum ya sa ƙwamimin tubarau kuma kansa ya ƙalƙale ga kuma gemu sai ya sa shakwara ba hula sai ga abin abin mamaki mun taɓa yin mitin a wani guri a abuja a wani otel sai na ga wani musulmi ne ok sallah da shi da babban riga shakwara don ke ga wani ce to yanzu wannan shi ba hula kansa kai shi to ai wannan shi ne sabon abin na ai shi ne ai wannan shi ne ainihin yana jin waye yake na sosai ai kowa ya gan shi ya san wannan sai a hankali ne ai jan wuya ne ya san me duniya shi ne da ɗan abin hannunsa a warware kusan gudanar na roba a hannunsa kamar mace haka a hannunsa nan kuma ya sa shakwara da shadda ta sha aiki kun ba hula tun daga lagos ba haka ya zo abuja ba hularsa amma da shakwararsa kun ba hula duk inda aka shiga zaga aka shi ana shigar shi kawai a zo a zauna kawai kansa yana kyalli ga gemunsa masha Allah tim da alfasiri nan kowan fasara da wai nan wai za marru bihim wai za marru bihim ya tawa marruwan wai za kwanabu ila ahlihim kwanabu fakihin وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك
حياك الله الله تبارك وتعالى yace wa idza marru bihim idan suka zo wucewa ta gurin su suka zo wucewa kenan ta gurin talakawa fakirai daga cikin muminai idan su wannan kafirai suka zo wucewa ta gurin muminai talakawa ya tagamazuna sai su rika taba junan suna nuna da baki suna nuna kiriyo shi wanda ke fama da wahala kuma ya ki barin addinin shine tagammus ya tagamazun wa idan qalabu idan su kafiran suka koma ila ahlihim zuwa ga ainihin wato mutanansu in qalabu fakihin sai su koma suna masu jiji da kai cewa su ne a koshe kuma su ne a cikin wadata wa idza ra'awhum idan suka gansu wato idan suka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama qalu sai su ce inna haula ila dhalluna lalle waɗannan fa batattu ne lalle waɗannan batattu ne inji fa su kafirai in suka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ma ursilu su fa waɗannan mushrikai waɗannan kafirai ba a turo su ba alaihim akan muminai ba aiko kafiri akan mumini ya zamto hafizin masu kula da su ba ba aiko su su kiyaye su sun rame ko wasu rame ba suna cikin wadata ko suna cikin tsanani ba Allah ta'ala ce ba aiko su akan wannan ba ba aiko su ba Allah tabaraka wata'ala ya ce fali yauma yau kuma ma'ana ran alkiyama kenan wancan a duniya ne su kafare suke wa muminai dariya fali yauma amma yau kuma a gidan lahira allazina amanu minal kuffari yadhakun wanda suke masu imani minal kuffari yadhakuna za su zamto suna yin dariya ga ainihin kafirai saboda fama da za su yi da azabar Allah tabaraka wa ta'ala alal ara'iki su wato ainihin muminai in suna kan arika suna kan gadaje irin wannan abin zama ko abin kwanciya na jin daɗi din yanzu runa suna kallon wato 'yan wuta ana azabtar da su alal ara'iki yanzu run wannan malamai suke cewa wannan ana nufin suna kallon 'yan wuta ana azabtar da su waccar kuma wasu suka ce alal ara'iki yanzurun suna kan gadaje suna kallon ni'imar da Allah ta'ala ya musu wasu kuma suka ce a'a ita ma waccar tana nufin suna kallon 'yan wuta ana azabtar da su na fata an gane na'am
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي هل ثوب lalle an saka wa alkufaru an saka wa kafirai ma kanu ya fa'aluna da abin da suka zamto suna aikatawa hal nan bi ma'ana ƙod hal tana daga cikin adatul istifham tana daga cikin harufa na tambaya kamar a kamar am na bata an gani afillahi shakkun faɗir samawati wal'arad shin dangane da Allah kuke kokonto ne alhali kuma shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai kaga a istifham kenan ko mana questioning ne hal Allah tabaraka wa ta'ala yace hal ataka hadithul ghashiya hal ataka hadithu dhayf ibrahim hal hal ataka hadithu musa mana lallai labarin alghashiya tashin alkiyama mai lillibewa ya zo maka ba shin ya zo maka ba to anan hal thuwiba lalle an saka thuwiba da kalmar thawab me thawab lada ko kosa makamako hal thuwibal kuffar lalle an sakan yawa kafirai ma kanu yaf'aluna abinda suka zamto suna aikatawa idan muka duba jerin waɗannan ayoyi me abinda suka aikata kafirai eh wato sun zamto suna yin me suna izgilanci suna dariya ga ga muminai sai kuma me falyawmal ladina amanu min al-kuffari yadhakun sai kuma ya faru muminai su ma suka yi dariya a matsayin me an sakan yawa kafirai da abin da suka aiwata a duniya sun yi muminai dariya a lahira kuma muminai nasu musu dariya na fata an gani idan aka tashi alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala kafin a yanke hukunci mutane za su rabu kashi biyu tukunna kafin a kashi kafin a ainihin wato sauran kashin kuma za a sake rarrabuwa daban-daban waɗanda suke muminai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku kafirai ku ware zaka ga duk wanda yake ba musulmi ba duk wanda yake mai mummunan laifi fuskarsa ta zama to blue zarqa haka Allah ta'ala ce irin blue irin ruwan sama haka mutum zai zama sky blue kana ganin sa kasan wannan yayi laifi kamar a gidan duniya ne sai ka aje nama danye sai yayi blue wannan yana gwada me wannan ya lalace to wannan ya gama yawo duk wanda kafin a yanke hukunci kaga yayi zama blue wannan ya shiga uku Allah ta'ala ka kare mu haka Allah ta'ala ya ce za a ce wa wanda suke mujrimai masu laifi ana tashin alkiyama wamtazu wamtazul yawma kuware kawai suka daga jikin mutum ya zama bulu da kaga wani jikinsa ya zama buluto wannan fa Allah ta'ala ka kare mu muminai kuma zaka gansu guraban alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai zama yana haske yana sheki baya da haka a cikin su zaka wanda suka yi ganganci kala kaza sun yi kaza wanda yake da mata fiye da daya ya fi fifita daya akan daya zaka gan shi ya tashi da shan inna gefansa a shanye hannunsa ya shanye kafarsa ta shanye a duniya kuma kun san shi giant a tsaye yake kafafunsa guda biyu suna amfani hannun suna amfani amma gobe alkiyama kuma gefensa ya shanye kafin fa yake hukunci take nan wani kuma zaka ganshi kansa yana ta yayi kato yana tafiya sai ya fadi kansa ya masa nauyi dewa a duniya kuma shi yake kai kawo fa kan duk wanda yake da lafiya a gidan duniya ai kan ba wanda zai ji kansa ya dame shi baran da zaka ji kanka ya dame ka sai dan baka lafiya ko to an aka tashi a kiyama zaka ga waɗansu suna ta faduwa kawai kan yana rinjiyarsa saboda suna ta cin riba suna ta cin kudin ruwa a gidan duniya an yi tsit an zama musu ido wanda ana ganin kuma haka ɗin ko wani nau'i ne na wayewa ko nau'i ne na anashin wato neman dukiya dole sai an yi taka tsantsan in an tashi alƙiyama fa duk wannan al'amuran tsayawa suke cak muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon kyautata ayyuka kafin ya karɓi rayuwarmu muna kuma roƙansu muna roƙansa subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin waɗanda zai karɓi rayuwarsu suna masu cikakken imani ya kuma tayar da mu a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik